أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan sanata Muhammad Danjuma Koje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin a bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin juma'a haji babbar rana wanda ya daidai da bakwai ga watan biyun musulunci watan safar yau hijira na da shekara 1447 daidai da ɗaya ga watan takwas na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin sura mai namba ta goma sha tara nike suratu maryam alaihassalam wanda karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 47 yau za mu tashi aya mai namba ta 48 a wannan sura wannan kuma shine darasinmu na shida a cikin suratul maryam alaiha salam fadin Allah ta'ala da yake cewa wa a'tazulukum alaram wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi 'asa alla 'asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya
muna cikin kisar annabi Ibrahim alaihi salam da shi da mahaifinsa da sauran al'ummarsa mun ji yanda annabi Ibrahim alaihi salam ya gabatar da wa'azi da nusarwa da faɗakarwa ga mahaifinsa ko mun ji martanin da mahaifin ya bayar wanda martani ne bai daɗi ba har mata kai da za a yi tsinuwa za a yi jiba an gane ko za a yi kura akan ba a fahimci shi abinda annabin Allah ya zo da shi ba ko kuma kaddarawan Allah na samun azaba ga shi mahaifin da sauran wanda suka bi shi akan wannan layi bayan ya mai da martani da irin kausasan maganganu sai annabi Ibrahim alaihi salam ya ce salamun alaika amincin Allah ya tabbata gare ka anan mun yi magana mun ce duk yadda ka kai da damuwa akan mahaifa ko kai kana ganin a fahimtar ka kana kan daidai sun ce ba haka bane to ba kai ba nuna musu fishi ko ɓaci rai dole za ka sauko daga ra'ayinka matuƙar abin ba za a shiga cikin hurumin Allah ba kai malamai sun ce ko hurumin Allah za a shiga sai dai ka bi su ta kyakkyawar hanya amma ba ta kunci da nuna ɓaci rai ba ana fahimtar wannan annabi ibrahim ne ma mahaifinsa aminci salamun alai Allah amincin Allah tabbata gare ka kuma zan nema ma gafarar ubangiji domin ubangiji na mai yawan yafiya ne ko kuma ni na san Allah ina da matsayi a gonsa idan na roƙe shi zai iya amsa daga nan sai annabi ibrahim alaihi salam yake ta tunda haka ta faru wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah zan kaurace muku da abin da kuke bautawa ba Allah ba tunda dai nayi wa'azi wa'azin bai yi tasiri ba kuma Qur'ani dama yace fa zakkir inna fa'ati zikra ayi wa'azi gunda wa'azin zai amfani to tunda wa'azin ba zai amfani ba saboda kana dauda mara zan kaure shi muku zan yi hijira ko yawa hine zan yi hijira an kaure shi muku da ku da abin da kuke bautawa kuma bayan Allah an gane ko shine wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah ay wa ma ta'buduna min dunillah wa ad'u rabbi kuma ni zan koma can na dinga bautar ubangiji na zan dinga kiran kira kira na akwai du'a mas'ala akwai du'a ibada akwai wannan kalmomin suna shiga juna da da, da kamar kira da ibada din wa ma tad'una ay wa ma ta'buduna min dunillahi wa ad'u rabbi ay wa a'budu rabbi zan koma dinga bautar ubangiji na idan na kaurace muku tunda ku gumaka kuke bautawa idan na koma gefe ni Allah zan bautawa zan bautawa Allah shi kadai mahalicci na sannan da dukkan irin umarnin da ya bani an gane ko shine a wa ma tad'una wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shakiya asa iya cikin af'alu raja ina kyautata zato wa Allah ba zan zama tababbe game da ibadar zan masa ba zan zama tababbe game da kiransa da zan yi ba yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa idan asa ta zo a Qur'ani tufidul haqiqa tana tabbatar da abin haka ne ba zato bane amma asa a maganganun yau da gobe na larabci abin zai iya yiwa ko ba zai yiwu ba amma idan asa ta zo a ƙur'ani ɗan abbas ya ce tabbas take nufi ya sa ma'anan malamai suka yi wani bayani suka ce abubuwa guda uku babu taɓewa a cikinsu ana ganewa abubuwa guda uku babu taɓewa na farko karatun alƙur'ani na biyu addu'a na uku biyayya ga mahaifa waɗannan abubuwa duk wanda ya rike su ba zai taɓe ba duk wanda ya rike su zai ci nasara a duniya da lahira game da ƙur'ani Allah ta'ala yake cewa taha ma anzalna alayka alqur'ani litashqa bismillahir rahmanir rahim taha ma anzalna
Allah bayan ya buɗe surar da waɗannan harufa da mun daɗe ana bayani a kansu su ne huruful muƙaɗa ko huruful mabali na farkon waɗannan surori sun kai wajen guda 28 da ƙwar'ani ya zo da irin wannan salon wanda malamai suna ce Allahu a'alam bi muradihi bi zalik sai ce ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu sauka ma da alqur'ani ba dan ka sha wahala ko don ka samu kanka cikin kunci ya sa malamai suka yi baɗin cewa karatun alkurani ba kunci a ciki kuma babu taɓewa sanadiyar Allah ya ce ma an zalna alaika alkur'ana litashqa abu na biyu annabi Isa alaihi salam ya ce wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah yayi ni mai nagarta ne mai biyayya ne ga mahaifiyata Allah bai sanya ni marashin arziki ba wanda ya taɓe game da wannan aiki ya suka ce duk ƙarƙashin biyayya ga mahaifa babu taɓewa an fahimta guna uku shi ne nan wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya na bar ku na kaurace muku da goma kanku zan koma gefe da dinga bautar Allah ubangiji na ina roƙonsa ina da tabbacin cikin roƙon da zan yi wa Allah ba zan taɓe ba ba zan zamto na yi hasara ba an fahimci wannan saboda ka duk me san cin nasara a rayuwarsa a matsayinsa na musulmi kada ya wasa da wannan abin guda uku karatun ƙur'ani a wannan awa 24 da Allah ya baka ya bamu na dare da yini duk commitment naka kai kokarin ka ware lokacin karatun ƙur'ani duk uzurinka ko kai ne tinubu ayyafa kowa uzuri ko eh tunda kasar duka shine shugaban ta ko yawa ko kai ne shi to ka ware lokacin da za ka karanta alƙur'ani ballantana ma kai ba shi bane ba kai shi uzuri ba ka samu lokacin da zaka ke karanta da Qur'ani ko a gida ko a masallaci ko a gun aiki ko a gona kan rana ta fito ta fada dare yayi gari ya waye ba karanta alqur'ani ba wannan tabewa ta tabbata ga wannan duk irin abin da Allah ya hore maka na Qur'ani ka zauna ka samu lokaci ka karanta shi idan kana da karancin ilimi ka samu malamai su koya ma ga ɗaliban ilimi na Allah ya mana arzikin su wani ko ciya kai ya zo gidanka yana koya ma ƙur'ani zai zo an bayyanta wani ɗanka ne wani jikanka ne wani ƙaninka ne wani kiransa za ka yi wani a masallaci za ku haɗu duk da yadda za a yi ka samu lokacin da za ka yi karanta alƙur'ani kuma ka samu ana ma bitarsa ka samu ana ma bita ko ta aya ɗaya zuwa biyu ne abu na biyu addu'a addu'a kar ka suke da addu'a kar ka yi ta tamu ta 'yan wannan ƙasar daga abiya taso sai addu'a sai addu'a kuma shikenan baki magana ta kare kuma ga ke sha bane ai wannan al'amarin sai addu'a wallahi sai addu'a ba wanda zai ware minti 15 cikin dare iya addu'a kan abin kowa bacin sa yake ita addu'a ba sai addu'a bace addu'a a sai an yi addu'a tukun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ɗaya daga cikin sahabbansa yake faɗa shine na Umar bin Bashir Allah ya ƙara yadda da shi yake wata rana tun da aka fito daga sallan asuba manzala dama a galibiya sai rana ta fito yake fito daga masallaci da ya fito ya tsaya a nan farfajiyar masallacinsa yake addu'a yake addu'a game da neman tsarin wuta nu'manu bin bashir ya ce wala har sai da rana ta yi zawali bai tafi tafi ba har sai da azhar dai iya tsaye iya cewa Allahumma ajirna minan nar in mayafinsu ya sauko su mayar masa da mayafinsu manzan Allah yana ɗaukar lokaci mai tsawo yana addu'a mai tsawo fa har sai na aliyu radiyallahu anhu yake cewa yanda zai ɗau lokaci ya yi addu'a kai abuwan yanda zai ɗau lokaci ya yi addu'a to zai ɗau wani lokacin makamancinsa iya roƙon Allah ta'ala ya karɓa masa addu'a iya roƙon Allah ya karɓa masa addu'a ba duk abin da ka roƙa bane Allah zai baka a'a Allah ya ya ce akwai addu'ar ma wanda baya karba wama du'aul kafirin illa fi dalal sannan yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah kadai aiki da addu'ar masu tsoron sa yake karba an bayyana wannan karka suke da addu'a akwai awqat awqatul ijaba kamar duk bayan kiran sallah kafin a shiga sallah lokaci ne na karbar addu'a da bayan kayi azumi ko na nafila ko na farila wajen buɗe baki da lokacin saho da lokacin karatun alƙur'ani kana cikin yin ko ka kammala shi ma lokacin addu'a ne da lokacin zubar ruwan sama shi ma lokacin addu'a ne da ƙarshen dare dab da ketowar alfijir ai ya ishe kwa kago ba ku cewa Allah ya saka da alkhairi kuma kyauta nake ba ku inda wannan ba tafsiri muke ba amma dan saukalayi ne ga an gane da kyau to wannan duk iya cikin auqatul ijaba wanda ya kamata ka kirdaji waɗannan lokutan ka dinga addu'a abu na biyu kuma ka san lafuzan da zaka faɗa wa Allah ita ma kanta addu'ar koyon ta aiki wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum daga daga hannu Allah ban kaza Allah rabana da kaza ajal wannan ai gaggawa ai ba haka ake addu'a ba sai an yi kamun kafa an yi fadanci ka zuga Allah ka kirara shi ka yabe shi sannan kayi wa manzansa abin ƙaunarsa salati sannan sai ka yi baya da ado'in sannan ka sa mahaifanka a ciki ka sa dukkan wani musulmi a ciki sannan ka rufe da haka to wani ita ce irin addu'ar da manzan Allah ya koyar abu na uku kuma kai yakinin wanda zaka roƙa abin ba marowaci bane kuma akwai abin agunsa an fahimta kuma shine yace a roƙe shi din har wa iya fishi da wanda ba sa roƙonsa to wannan kowa ya rike wannan a matsayin makami a rayuwarsa karka suke da addu'a abu na uku mahaifa na'am mahaifa su kuma ko ba su da rai ko duk sun koma ga Allah akwai akwai haƙoƙi wanda ba za su sauka kanka ba ko sun koma ga Allah gaba ɗaya biyu shi ma nan wani sahabi ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifa na biyu duk sun koma ga Allah manzon Allah akwai wani abun da ya ragu na haƙƙinsu a wuyana sai shi da akwai ya ce na ɗaya ka zauna ka dinga istighfari istighfari lahuma ka samu lokaci ka dinga istighfari da niyyar Allah kai wa mahaifanka wani istighfari abu na biyu addu'a rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ka dinga wannan ba lokacin gamawa cikin sallah ne sujjada ne da sauransu sannan abu na uku yace a ka cika alkawarinsu in mahaifan ka san sun yi alkawari ba su cika ba Allah ya karbe su to ka cika wani alkawarin mahaifinka ya ce zai wawa ne kaza zai wa suwa ne kaza Allah bai kaddara ya bi kuma ga Allah to ka cika wani alkawarin abu na hudu ya ce ka dinga girmama abokansu ka san wani abokin babanka ne ka san wancin kawar gatimarka ce to ka dinga girmama su in ka dan samu buɗin rayuwa ka je ka gaida su ka musu alkhairi haka manzon Allah ya ce abu na gaba yake cewa sannan ka dinga sadar da zumuncinsu idan ka san mahaifinka iya da zumunci da wani iya zuwa gari kaza iya zuwa ƙauye kaza iya da 'yan uwa a can to dan ya koma ga Allah karka bari abin ya yanki wannan abubuwa duka suna kan ɗa shi ma ba za su bar shi ba har sai ya mutu shi ma an fahimci wannan da ke ko saboda kawai na abubuwa guda uku ya yan wakar mai wasa da su kusan su ne makami a wannan rayuwar ta duk wanda baya addu'a to hakika kura da wuri za ta tafi da shi guguwa da wuri za ta tafi da shi kuma Allah iya fishi da shi duk wanda baya yi wa mahaifansa da'a da biyayya to shi wannan kan ba zai ga mai kyau a duniya ba ba zai taba ganin mai kyau a duniya ba ba abin da zai taba yi masa albarka sannan duk wanda baya karanta alqur'ani to zuciyarsa kullu tana cikin damuwa da kunci waman ah, wa waman a'rada an zikri ko ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا mm.
ونحشره يوم القيامة أعمى daga nan me shi قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا daga nan ba قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah ya ce wa man a'arada an zikiri wanda ya kawar da kansa game da Qur'ani azzikiru anan alquran wanda ya kawar da kai baya karanta alqurani ba ruwansa da Qur'ani kawai shi dai gashi gashi dai ba abin da ya sani game da alqurani sai Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka ai daga jin daga jin dankan ka san ba kyau Allah zai kulla masa abuta da wahala an bayyana da bacin rai da damuwa shine dank ba zai taɓa ruwa- rabuwa da ɓacin rai da damuwa ba in dai ba ka karanta ƙur'ani in dai ka bujira alƙur'ani to Allah ce zan haɗa ka da rayuwa mai wahala da ƙuncin rai da damuwa da ɓacin rai sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan idan kiyama ta yi na tashi mutum a matsayin makawo to a lahira kana gani mai akari wallan tana makawo da idan ka biyun ma yi wanda baya karanta ƙur'ani bayan a duniya Allah ya haɗa shi da rayuwa mai wahala sannan a kiyama kuma a ta da shi makawo sai uban sai yake karfin hali yake cewa rabbi lima hashartani a'ma ya ubangiji ya kasa da ni makaho wa qad kuntu basira aw wa qad kuntu fid dunya basira alhali a duniya ni ina gani ido na biyu sai ya ce kazalika atatka ayatuna fa nasita hakanan ayoyi na suka zo maka kau da kai baka karanta su wa kazalika al-yawma tunsa hakanan yau zamu rabu da kai mi watsi da kai ba za ka jingina mantuwa da Allah ba domin Allah baya mantuwa ba za ka shaka na muka manta da kai ba a ubangiji la ya dillu rabbi wa la yansa sai da haka ubangijin ka ya rabu da kai ya yi watsi da kai an bayyance wannan Allah ya samu dace daga nan ba فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأ- فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا lokacin da ya kaurace musu da abin da suke bautawa ba Allah ba bi an azhaba min babil aw bil balada aw bi baladin bil iraq ila al ard al muqaddasa da ya baro su can yankin iraq dama anan wannan kabiya ta faru sai ya dawo nan wajen baitul maqdis shine ard al muqaddasa an gane ko haisu in farada ana qaribihi lokacin da ya rabu da yan uwansa har ma da mahaifansa domin sun ƙi bauta wa Allah kuma zaman ba zai yi ba da kafiri da musulmi zaman baya yi wa da daɗi wa hajara min ardihi al-ma'huda sai ya bar ƙasarsa da ya saba da ita an gane ko ya taso da garinsu na haihuwa gaban mahaifansa yan uwansa danginsa da sauransu ya cewa wannan gun ya bar wannan gun dan me yayi wannan fi sabilillah domin ya tsira da ibadar Allah subhanahu wataala an bayyana wannan kun ga wannan iya cikin ayyuka mafiya wahala a rayuwa yau ka tuna ko a gidanka ne aka ce za ka kawar daga wannan ɗakin ga kuma wannan ɗakin sai ranka ya baci ko kuma a unguwa ɗaya ne ka bar wannan gidan ka kuma wancan gidan na masu ka ji ba daɗi ko a gari ɗaya a ce ka bar wannan unguwan ka koma waccan unguwan sai ka ji ba daɗi ballantana ka bar gari a ce ka tahi da garin can cakad ka koma wani garin gaba ɗaya da zama to balantana ka bar ƙasar ka koma wata ƙasar kowa ya kwatanta rayuwarsa da irin wannan kuma wani lokacin tashin ba da daɗi ba tsangwama ce da takura take sa a tashi da kamar yadda manzon Allah ya bar gari maka iya son maka cikin ƴan uwansa da danginsa da iyalansa amma matsin rayuwa akan addini yasa ya fita daga garin maka to shi ma annabi Ibrahim haka yi garin su na haihuwa da mahaifansa da komai haka takurar rayuwa da matsi haka ya bar garin ya kuma wani garin ya zama bako ya zama dan gudun hijira ya zama sai an bashi ya zama abubuwa duk sun fi karfinsa to wannan zai nuna muku cewa annabawa ba irin aikin da basu yi ba dan addinin ne ci gaba wannan hijira da suka yi ba wai dan su tara abin duniya bane ba ne ma abin duniya suka tafi ba domin su tsira da rayuwarsu da mutuncinsu da addininsu an fahimta to da ya kauracewa wannan garin da ƴan uwan nasa da abubuwan da suka bautawa ba Allah ba iya zuwa wani garin da ba garinsu ba matsayinsa na bako wa habna lahu ishaqa wa yaqub to kyauta irin ta Allah sai Allah ya bashi haihuwa an fahimta sai ya bashi annabi ishaq ya kai wajen shekara 120 bai haihuwa har tsufa ya zo masa shi kuma annabi ishaqan shi ma Allah ya bashi da annabi yaqub shine can suratul hud alaihi salam Allah ta'ala yake cewa qalad ya wailata a'alidu ana ajuzun hadha ba'li shayka
فلما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نقرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
Allah ki ba mu labari suratu Hud alaihi salam da bakin annabi Ibrahim suka zo alaihi salam nakirahu a lokacin da suka zo sun ce su baki ne iya ganin su fa malabi sa an ja bi ijlil haniz ko zama bai yi ba sai je ya ce a yanka dan maraki a gasa a soya a kawo musu ba faɗan tsako ba ko wata kaza a maraki sosai kuma baki ne bai san su ba kawai sun ce baki ne suka zo masa bakunta kaji mutanen Allah kenan karimai masu karamci man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dhaifa wanda ya imani da Allah da kiyama manzo Allah ce girma bakonsa ya girma bakonsa ya mutunta shi da ya yanka dan marke ya kawo musu falan mara a aidihum la tasilu ilayhi da ya ga hannayensu ba sa cin abincin ga abinci an kama ba sa ci nakirahum sai dan ji haka zuciyarsa bata kwanta da su ba ya za a yi baki kun zo kuma a kawo muku ruwa ba ku sha ba a kawo muku abinci ba ku ci ba fa aujasa minhum khifa sai dan samu tsoro a zuciyarsa haka ki dan shakkar su haka sai suka ce masa la takhaf karka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu an aike mu ne zuwa ga mutanen annabi lut alaihi salam zamu je zamu halakar da wannan mutane don mutane ne mujriman mutane an fahimta inna ursilna ila qaumi lut wa mar'atuhu
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب wa mar'atuhu anan sai kuma suratul hadab ko wa mar'atuhu hammalatul hadab ina ji qur'ani su biyu ne wadannan wa mar'atuhu qa'ima sai ga matarsa tana tsaye kusa da shi lokacin da annabi ibrahim suke tattauna da manna mala'iku da matarsa tana baya tana ji ta ka abinci ta ga basu ci ba annabi ibrahim ya ce to wani irin baki ne ku an ka abinci ba ku ci ba tana ji haka ta dan bayan labili tana jin tattaunawa shine wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat da ta ji wannan za a halakar da mutanen annabi lutu domin sun ishi mutane sun takura wa mutane sai ta yi murmushi wannan murmushin da ta yi sai Allah ya ce a mata albishir za ta haihu a mata albishir an gane ko a fadahikar babashar na habi ishaq a ce ku yi albishir za ta haifi ɗa sunansa ishaq ka Allah da iko yake mara kafin a samu junan har an faɗi sunan ɗan kuma hakan aka yi ba abin da zai hana shi faruwa aka ce to ke zaki haihu ba Allah ya ce albishirin ki zaki haihu a'a bayan haka ma wa min wara'i ishaqa yaqub bayan ishaqan akwai yaqub zai zo jika zaki ga jikanki daga nan me tace قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا Hmm.
إن هذا لشيء da shi'un aji شيء عجيب kala ta ce ya wailata ya kai tona irin a wannan l- mamaki ne mamaki kamar yanzu kawai kana zaune kudin cefa ne ma da kyar ka samu a ce ai zaka je maka an biya ma maka ai kaga abin zai zaka je mamaki ina kaga miliyan 8 ko miliyan 10 yanzu kamar ka faɗi haka ne ya wailata a alidu ya ya zan na haihu yanzu ne ta ya zan haihu wa ana ajuz bayan na tsufa na kauje shekara 90 wa haza ba ali shaykha kuma ga mijina ya zama dattijo ya tsufa ta ina haihuwa za ta inna haza la shay'un ajib wannan abin mamaki ne a ce tsohuwa kamata da mijina tsoho za mu haihu wannan akwai abin mamaki me Allah ya ce a faɗa mata
قال qala ta'jabina min Allah
قالوا أتعجبين من أمر الله
Hmm.
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت qalu sai mala'iku suka ce a ta'ajabina min amrillah yanzu zaki dinga mamaki ne da al'amarin Allah zaki mamaki dan Allah ya ce zaki haihu zaki mamaki ta ce "A, ba mamaki bane bane ba mamaki nake ba amma ta ya haihuwa za ta zo?" sai Allah ya ce a faɗa mata rahmatullah jin kai ne daga Allah wa barakatuhu alaikum ahlal bayt da kuma irin albarkokin Allah da zai saukar gare ku ya ku ƴan wannan babban gida innahu yanda al'amarin yake shi Allah hamid abin godiya ne majid kuma abin girmamawa ne Allah abin godiya ne an bayyance wannan kuma Allah abin a jinjina masa ne magana ta kare kawai shikenan suka tayi suka tafi su sai ga cikin annabi Isaka ya zo aka haife shi suna nan da ransa Allah ya nuna musu shi ma dan ya haihu ya abi Yakuba to shine anan Allah yake cewa lokacin da ya kawarce musu wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai Allah masa baiwar haihuwa da annabi ishaqa da annabi yaqub an gane ko Ah, wa hamna wa hamna law ishaqa wa wa kullan ja'alna nabiyya haka ne ko kul dukkan su Allah ya mai da su annabawa ne dukkan su annabawa ne kaga kyauta ce da ƙari kyautar da da managarci hasali ma annabi kyautar jika jika managarci hasali ma annabi kaga wannan rahmatullahi kenan wa barakatuhu alaikum ahlul bait nam daga nan fa ku kullan ja'alna nabiyya wa hamna lahum min rahmatina ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا Allah ya ce wa habna lahum min rahmatina ko waja'alna lahum min rahmatina Allah ta'ala ya sanya su jin kai ne daga Allah din Annabi Ishaq da Annabi Yaqub da zuriyar su jin kai ne daga Allah an gane ko rahmatan minna waja'alna lahum lisana sirqin aliyya wa maka sanya su a a lisana sirqin aliyya ay rafi'an huwa sana al-hasan fi jami'i ahli al duk al'ummatan da aka yi bayansu suna yabonsu da alkhairi shi ne lisanin sidikin an sanya musu harshe managarcin harshe a kansu aliyan ay rafi al-maɗaukaki hatta yahuda ma yabonsu suke yi nasara ma yabonsu suke yi ballantana mu musulmai kuma shi ne waje an lalama lisanin sidikin aliyya na'am daga nan fa واذكر في الكتاب موسى Hmm.
إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا Isa ta farko a surar kirsa annabi Zakariya da ɗansa annabi Yahaya, sai na Maryamu da ɗanta annabi Isa alaihi salam, sai kuma shi annabi Ibrahim alaihi salam da ‘ya'yansa annabi Ishaq da jikansa annabi Yaqub, sai Isa ta gaba kuma annabi Musa alaihi salam da shi da ɗan uwansa annabi Harun. Sai Malik ya cewa a fahimtajju min qissati Ibrahim sakamakon da za mu fitar a wannan kisa da ta gabata ta annabi ibrahim alaihi salam ma abihi tare da mahaifinsa za mu samu jin kai irin tausayin da ɗa yake wa mahaifinsa an fahimta wannan kamar durusul mustafa da ne irin darussan da za mu fa'idanta a kisa mun ga yadda annabi ibrahim ya kai ya kawo akan ya ga babansa ya yi imani ya karɓi la ilaha illallah an gane ko wa tiramuhu ko mun ga yadda ɗan ya girmama mahaifi duk da mahaifin ba musulmi ba ne amma ɗan bai mai wata magana ta eh, zub da mutunci ko zub da girma ba ya riƙe girman ya dinga a masa magana ta mutuntawa har zuwa yadda abin ya zuwa ƙarshe daga cikin abin da za mu fahimta a wannan kisa a wa min qissati ibrahim wa abihi at-ta'annus wa kamalut tana'um bi wujudi ibnu salih ni'ima irin ta Allah da kwanciyar hankali idan Allah ya biya mutum ɗa na kwarai iya daga cikin ni'imar Allah Allah ta'ala ya biya mutum ɗa nan managarci mutumin kirki wannan ni'ima ce da Allah yake wa bayan su a duniya wastimrar al'amalu salih bihi kuma dan ya ci gaba mahaifin ya ci gaba da aikin alkhairi tare da dan kamar yadda annabi ibrahim ya aikin alkhairi dan sa annabi isma'il ya yi aikin alkhairi dan sa annabi ishaq su ma suka yi aikin alkhairi da yayin su gaba daya to wannan iya cikin cika ta ni'imar Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ke cewa wadhkur fil kitabi musa wadhkur ka ambata fil kitab a cikin alqur'ani mai girma ai qissatu musa alaihi salam ka ambata mutanen ka labarin annabi Musa alaihi salam innahu kana mukhlasan an ana cewa mukhlas ana cewa mukhlis an gane ko mukhlis shine wanda yake kokarin yin abu dan Allah shine mukhlis mukhlas kuma wanda Allah ya tace shi wanda Allah ya zabe shi da kansa an fahimta wannan bambancin ruwaya ne akwai inda aka karanta innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya akwai inda aka da innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya mukhlis mukhlas mukhlis me yi dan Allah mukhlas kuma wanda Allah ya tace shi da kansa an fahimci wannan wa kana rasulan annabi Musa ya kasance manzo ne manzon Allah ne nabiyyan kuma annabi ne kaga nan suke cewa akwai alfarqu bainan nabiyyan wa rasula akwai bambanci tsakanin annabi da manzo shi annabi shine matakin farko wanda annabi ba a aiki zuwa ga kowa ba idan Allah ya ce doka ce zuwa ga annabi to annabin yayi da kansa kuma da iyalansa amma bai aika shi gun kowa ba amma aka ce rasul wanda Allah ya bashi sako zuwa ga wata al'umma daban kuma ya je isar da wannan sako zuwa ga waɗancan da waɗancan da waɗancan ana fahimta yasa shi manzo shine mataki na gaba akan annabi annabi kaman mataki na farko ne kuma Allah ya ƙara daraja sai mai da mutum manzo kuma an bayyana wannan shine kana rasulan nabiyya da can annabi ne kuma Allah ya mai da shi manzo domin irin nagarta ai ya zama manzo lokacin da Allah ya tura shi ga fir'au yasa Allah ce fa asafir aunur rasula fir'auna ba a ce fa asafir aunun nabiyya ba domin in annabi ne ba aike shi zuwa ga kowa ba amma ya zama manzo domin Allah ya aike shi zuwa ga wasu mutane fa asafir aunur rasula fa akazanahu akazan wabila an fahimta ai akazan shadida sai Allah ya kama shi kamu matsanancin kamu daga nan mai faru Allah ce wana dainahu muka kirayi shi annabi Musa alaihi salam ji Allah da kanmu muka kirayi shi muka ce ya Musa inni ana Allah haka Allah ya ce falamma atahanu da ya Musa inni ana Allah ko inni ana rabbuka fakala an alaik innaka bil wadi al muqaddas du'a Allah ya kira annabi Musa da kansa ya ce, Ya Musa, ya Musa, ni ne Allah, ni za a bautawa, wa a ƙimi salata da zikiri, ka tsaye da sallah domin tunawa da ni. Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara yadda da shi, yake cewa, manzan Allah yake ba su labari, cewa annabi Musa lokacin da Allah yake cewa, Ya Musa, manzan Allah yake cewa Musa alaihi salam ya ce ba ta inda bai ji wani kiran ba. Ta ko'ina har kafar gashin kansa ya ji wannan kira ta ƙarƙashin ƙafarsa ta in yatsunsa ta idonsa ta hancinsa domin laisa ka misil hishai in an ce Allah iya kira to ba irin kiran ka bane an fahimci wannan annabi Musa ba ta jihar da bai ji wannan kiran ba haka dan Abbas yake ba da labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce wa nadainahu muka kira Musa alaihi salam wa nadainahu min janibi turil ayman dutsen da Allah ya magana da annabi Musa shine dutsen Uri Sina an fahimta iya can dai can wannan gabar ta tsakiya din gunda yake ta balahiran nan duk iya can yasa a galabiya duk kisoshin Qur'ani wajen kashi 80 ko ma 90 du'a wancan bangaren aka yi su yasa ba wani annabi da aka ce ya zo Afirka da ba wani annabi da ya zo Afirka sai annabi daya shine annabi Musa alaihi salam an ce ya zo Egypt Misra ko tana cikin kasashen Afirka to amma a galabiya wannan can yankin ya fi annabawa da yawa annabawa sun fi dandazo kaga saudiya iraq zuwa syria zuwa palestine duk a galibiya a nan suka yi rayuwarsu ana ganewa ya samu wannan yanki namu akwai karanci hatta ba ma annaba ma sahabbai ma ba su yi wani wajen sosai ba an ce kaf afirka ɗin nan sahabi ɗaya ne yanzu inda malaman tarihi suka faɗa yana uqbatu bin amir an ce ya lokacin umar ɗan khattab iya khalifa sai ya ce to shi yi ma zai fita jihadi zai yi kasashen bakaken fatan nan an gane bilal tukuru ya ce umar zai yi wannan ya fara ya gayan da yana tsarin yake to tahowarsa ya suka haɗu da atujjar almutajawilun wadda'a asufiyun walguzatul fatihun waɗannan guda uku suka haɗu da masu da'awa da 'yan kasuwa musulmai an gane ana gane ko da kuma sojoji na musulunci wanda ko za a hana za a sa ƙarfi ya suka haɗa ƙarfi da ƙarfi waɗannan tawaga guda uku suka shigo afirka yan kasuwa suna kasuwa suna yada addini waɗannan kuma suna sallah suna yada addini haka aka ci gaba da yi suka biyo ta sudan su algeria su chadi nan duk sun zo nan to daga nan a galibiya suka koma baya an ce ukuba ɗin ne sake yau gaba yau nan an ce da ya zo najeriya a maiduguri ya sauka garin kakanninmu an gane ko? an ce daga nan kuma bai yi ko ina bai yi ba ya yi kuma haka nake karanta muku tarihi ne ku karanta al'islamun fi nigeria littafin dan fodiyo haka ya rubuta duk wannan bayanan yana cikin wannan littafi a galabiya daga maiduguri ɗaya da ya zo ya koma ya baya ya sa da abu mahadatan ƙorani duk suna maiduguri an gane ko yawa can yamma yamma wajen fulani fulanin sokoton nan duk ara musu aka yi almajirai aka tura ku yi haƙuri yawa almadarai duk aka tuttura su ko koyar amma madarar tana can na ga dukkan yi shiru yawa Allah ta'ala yake to shi kenan mu ci gaba da karatu ba ku san tarihi kenan wana dai nawa min janibi turul ayman wa qarrabnahu najiya muka matso da shi annabi Musa alaihi salam muka tattauna da shi da ya tsaya a gefe an gane ko sai Allah ya ce matso ta inna lillahi wa inna ilaihi yan gatan Allah ne ba ya aje takalmansa a gefe Allah ya ce dan me ka aje takalmansa sai ce a iya jin kamar takalmin akwai dan wani ko najisa a jiki sai Allah ce matso kusa ne wa qarrabnahu najiya muka matso da shi dab da mu inji Allah da na muka gana da shi muka yi gani da annabi Musa shine wa kallama Allah Musa takalim Allah yayi wa annabi Musa magana ba wasida ko malaika ba ba tsakani Allah ya ce kaza annabi Musa ya ji annabi Musa ya ce kaza ya Allah shi ma Allah ya bashi amsa yanzu ko da kai da mai girma gwamna ko kebe ai ba za ka so ku rabu ba shi yasa suratu daha duk da zamu zo ta din da Allah ya tambayi annabi Musa yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa amshu biha ala ghanami ولي فيها مآرب أخرى na'am da da annabi Musa ya je gun da za su gana ga Allah sai Allah ke cewa ma tilke bi yaminika ya Musa Musa me a hannunka gare ke da Allah ya san abin da yake hannunsa da idan annabi Musa ya ce hiya asaya shikenan ayi amsa ta zo ayi sanda ta ce Allah da ya ce qala hiya asaya tawakkau alaiha ina dogaro da sandar in naga je tafiya sai dan dogara sannan wa ahushu biha ala ghanami idan na samu bishiya mai yaya ina kaɗowa dabbobi na abinci da bishiyar sai ce waliya fi ha ma'aribu ukura bayan wannan ma akwai abubuwan amfani da nake da wannan sandar ya Allah kaga amsa ɗaya ma ta wadatar sai malamai suka ce annabi Musa ya ja maganar domin jin daɗin magana da Allah in ya ce Allah ya sanda ta ce shikenan amsa ta bayu ai ina kaza da ita Allah ai kaza nake bayan kaza ma da kaza bayan kaza ma kaza nake da ita ya Allah baya san magana ta yanki domin jin daɗin magana da Allah subhanahu wataala shine wa qarrabnahu najiya maka matso da shi kusa da magana da shi daga nan fa wa wahabna lahu min rahmatina aqahu harun nabiyya Allah ya ce wa habna lahu shi ma annabi Musa maka masa baiwa min rahmatina daga ni'ima daga gare mu ine ni'matina maka bashi akawu dan uwansa Harun dan uwansa Harun shi ma maka bashi annabta lokacin da annabi Musa Allah ya tura shi zuwa ga Fir'aun to iya da wa'ansu bukatu an gane da kyau ko yace Allah na kabi sako zan tafi amma Allah ne ma ga bukatuna ina so waɗannan matsala ce gari ni Allah amin kiliyarin din su zan tafi kamar Allah zai ce me bukatun naka sai ce rabbi shrah li sadri قال رب اشرح لي صدري Mm.
ويسر لي أمري Mm.
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي Allah yake cewa Musa ya ce rabbi shrah li sadri ubangiji ka buda min kirjina domin an ce annabi Musa mai saurin fishi ne ko mai saurin fishi ba zai da'awa ba an fahimta mai saurin kai hannu da dambe da'awa ba ta zama ce shi yasa shaka bakar mamur gumi Allah ya ji kan zarha iya karatu a masallacin musassar dalibai wani ta ce akar maka Allahu kai ba musulmi bane abin da yace masa kenan ka fita daga musulunci sai shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yace na dawo musulunci aka ce eh je mu ci gaba da karatu in ya yanzu ne wannan masu sauran zuciyar sai da ce yan agaji ku yi waje da shi da Allah ba shi da hankali saboda haka da'awa tana buƙatar haƙuri da kau da kai a yi ma ka nuna ba ka gani ba ka ji ka nuna ba ka ji ba wannan shine halin manya tun daga annabawa haka suka yi an fahimta domin kai kamar likita ne yayi likita ba zai ji kugin mara lafiya ba ba zai kula da abin da yake faɗa ba kai dai ba babban burinka sakon ya isa a fahimci abin da ake nufi shi ya ce ya sai rabbi sharah li sadri ubangiji ya rutsa min kirjina ya Allah wannan kunciran da nake fama da shi ibin maganin sa an fahimta waye sirli amri Allah ka yassare min al'amurana ka bani ikon dogara da kaina kada a ce na je kofar gidan wani ya taimake ni kaga da'awa ba ta bukatar wannan ba za ka samu yanci a rayuwarka ba an fahimta annabi musa ya roƙi allah ya rafa masa asiri kada wata buƙatarsa ta kai wajen wani shine wai sirli amri wa halul uqdatan min lisani yace allah ga harshe na ina fama da in ina ka warware min wannan matsalar an fahimta shine wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli wanda har ma ake fahimtar magana ta ba tare da wahala ba sannan yace waje ali wazira min ahli Allah jikin bukatuna dai ka sanya mu mataimaki daga cikin dangina an fahimta sai Allah ce haruna aki to ga dan uwanka nan haruna mun baka yasa malamai suke cewa ba inda alfarma ta yi rana a duniya kamar wannan go ba wani matsayi a duniya da kai annabta a gun Allah babu daga nan sai baya to amma annabi Musa ya roƙa wa dan uwansa annabta kuma take aka bashi an fahimci wannan yasa a wani gun yake cewa a shi annabi Musa alaihi salam da Allah ta'ala ya ce tafi ka je ka yi da'awa ga fir'aun sai yake cewa Allah wa aki harunu ko afsahu minni lisan وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لأن يصدقني إني أخاف أن يكذبون da Allah ce tafi ga fir'auna kai da'awa ka ce shi ba Allah bane sai annabi Musa ya ce wa aki harunu Allah ga dan uwana harun ko afsahu minni lisanan Allah ya fi ni ma ba- zalakar harshe ma ya fi ni yin magana a fahimta ini afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya rid'an rid'an ya Allah ka aike ni tare da shi ya zama kamar mai bina a baya yusaddiqu ne ko yusaddiqi ne to an karanta da wannan yusaddiqu ne ko yusaddiqi ne ya zama to iya gaskata ne duk abin da na faɗa iya gaskata ne inni akafu an yukadhibun Allah domin ina jin tsoron kada su karyata ni sai Allah ke ce sanashidu adudaka قال فنشد عضدك بأخيك ونجعل لهما سلطانا فلا يصلون إليكما mm.
بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون sai Allah ce sana shiddu adudaka bi akik hakika zamu karfafe ka da dan uwanka ku tafi gashi nan wa naj'al kuma sultanan zan ba ku dalilai da hujjoji fala yasiluna ilaykuma ba wanda isa yazo ya same ku da cutarwa ku tafi da ayoyi na antuma ku biyun wa manittaba'akuma da wanda suka bi ku akan wannan tafarkin alghalibun ku ne masu cin nasara Allah ke alƙawaranta annabi Musa da annabi Haruna wannan da ku da wanda suka bi ku bar ganin fir'auna ya ce shine Allah iya da sojoji a'a ƙarshe dai ku ne masu cin nasara kuma haka Allah ya tabbatar da Qur'ani ana fahimta to shine Allah ta'ala yake cewa wahabna lahum min rahmatina akahu haruna nabiyya muka hada shi da dan uwansa haruna shi ma ya zama annabi wannan rahama ce wannan jin kai daga gare mu daga nan fa واذكر في الكتاب إسماعيل hmm.
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا isa ta biyar shine annabi isma'il alaihi salam wa dhkur fil kitabi isma'il ka ambatawa al'ummarka labarin annabi isma'il a cikin alqur'ani an fahimta ka karanta musu domin akwai abin da ya kamata ya zama izina gare su sai ce shi annabi isma'il alaihi salam innahu kana sadiqal wa'd mai gaskata alƙawari ne da alƙawarin da aka yi da shi zai cika ba a taɓa zarginsa ko kama shi da karya alƙawari ba ba a taɓa yi ba ko da ba musulmai suke alƙawari ba to annabi isma'il sai ya fi kowa cika wani alƙawari ko cewa mu haɗu a nan gobe to ka- kafin lokacin ya iya go bai taɓa alƙawari ya saba ba kuma wani iya ɗaya daga cikin alƙawarin mutanen kirki iya daga cikin alamun mutanen kirki idan ka ce za ka yi ka yi idan ka ce ba za ka yi ba za ka yi ba an fahimta idan ka ce za ka je a ganka wannan shine al- shine abin shine siffofin mutanen kirki ya sa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da yake umartar al'umma da yazo akwai a- a- al- alufu bil ahad cika alƙawari ya cikin ɗabi'u masu kyau a musulunci ana gane ko ya sa ma yake ce ayatul munafiq salat daga cikin alamun da za a gane mutum ya da cutar munafirci akwai ɗayan uku daga cikin wannan iza hadasa kadaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana idan aka yi alƙawari ya saba idan zai yi magana ya yi ƙarya idan an amince ya ha'inci wannan alamun munafinci ne. an fahimci wannan ko a wata ruwa wa iza khasama fajara idan an yi husuma da shi ya ƙi gaskiya da gangan ya bijire ya ƙi karɓar gaskiya shi ma alama ce ta munafinci to annabi Ismail Allah ya yabe shi da cika alƙawari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kiyama ta yi a gefen siradi za a tsayar da amana da zumunci suna gefe fatakuna ne jambayyar siradi yamina wa shimal amana tana gefen dama zumunci yana gefen hagun siradi ma'aikin Allah ce ba wanda zai iya hawa wannan gadin siradin sai amana ta bada shi da akansa sai kuma zumunci ya bada shi da akansa duk wanda amana ta ce bai kiyaye ne ba ya Allah ya yi watsi da ni ya tozarta ni a duniya to ba zai samu dama hawa siradi ba daga nan mala'iku za su kora shi ba sha wuta sannan duk wanda ya je lahira aka zarge shi da yanke zumunta zumunci ya ce ubangiji ya yanke ni bai sadar da ni ba akwai ƴan uwansa bai taba zuwa gunsu ba bai taba buga musu waya ba bai ma taba jin labarin inda suke ba kuma ya bi su dama dama shi ya shigo gari iya shan jarmiya da ya- da yogurt da da da soɓoro da a firji ya bar su a can kauye baya zuwa haka za a faɗa mana wallahi haka za a faɗa ya zo birni ya samu ni'ima amma ƴan uwansa na karkara ba ruwansa da shi ƴan uwan babansa ƴan uwan mahaifansa duka ya yanke baya ba shi ba su idan zumunci ya faɗi wannan to wallahi mutum ba zai hausa daɗi ba hadisin iya cikin muslim haka mazan Allah ya faɗa daga nan mala'iku za su kora shi wuta yasa yake cewa Allah da kansa ya ce ku cika alƙawari idan kun yi wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula duk alƙawarin da ka san ba za ka yi ba kar ka faɗa in ka san ba za ka cika ba ƙwara a zage ka akan ba kai alƙawari ba amma illar a ce ka yi alƙawari kuma ka ƙi ka cika wannan illa ce mai muni ana fahimtar wannan Allah ya ba mu ikon cika alƙawari annabi Isma'il alaihi salam Allah ya ce a wa ka wannan shi mai cika al-sadiq al-wa'd wa kana rasulan nabiyya kuma annabi ne manzo ne ya zauna matsayin annabta kuma Allah ya ƙara masa girma mai da shi manzo daga nan ba واذكر في wa wahabna الكتاب lahu a wannan wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا annabi annabi isma'il alaihi salam wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zaka ahlahu nan qaumahu ken iya umartar mutanansa da su yi sallah su bada zakka ai tun a wancan lokacin ma ana sallah kuma ana zakka an fahimta In lokacin sallah ya ta haitsa da sallah kar ayi sakaci da sallah kar ayi wasa da sallah annabi isma'il yana yi wa mutanensa wa'azi game da sallah kansu zama tu masu wasa ko sakaci da sallah wa zakka sannan yake musu wa'azi game da zakka idan wanda ya samu nisabi na zakka ya bayar noma kai kiwo kai dukiya ce Allah ya baka kuɗi to in ta kai nisabi lokaci yayi ka fidda haƙin Allah ka biya bayan Allah wa kana inda rabbihi mardiya shi annabi isma'il ya kasance yardajje ne a gun Allah Allah ya yarda da shi an fahimci wannan kamar yadda ya faɗa kan sahabban manzon Allah ne radiyallahu anhum wa radu'an sun yarda da Allah kuma Allah ya yarda da su kaga anan sai Allah yake shedar annabi Isma'il cewa mai alƙawari ne mai wa'azi ne ayi sallah mai wa'azi ne a bada zakka ana ganewa mai wa'azi ne kan azamto mutanen kirki sannan sai Allah ya ce kyautar da na masa kuma ni yarjejjena ne wa kana inda rabbihi mardiya yarjejjen Allah ne ba wani dan tsegumi da zai kai tsegumin annabi Isma'il agun Allah babu shi an fahimci wannan tunda ya yarda da shi yarjejjensa ne duk abin da yayi da wanda zai yi duka Allah ya masa musamaha sannan kuma duk bukatun da yake da shi Allah ya biya masa yardajen Allah ne shi annabi Isma'il wa kana inda rabbihi mardiya nam daga nan ba واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا Isa ta bakwai annabi Idris alaihi salam wa zakur fil kitabi Idris ka ambata musu labarin annabi Idris alaihi salam a cikin alqur'ani innahu kana siddiqan nabiyya shi siddiki ne mai yawan gaskiya ne sannan nabiya annabi ne an fahimci wannan Allah ya bashi wannan matsayin ya shaide shi da yawan gaskiya sannan kuma ya shaide shi da shi annabi ne Allah ta'ala ya bashi annabta kuma iya cikin jikokin annabi Adamu alaihi salam iya cikin jikokin annabi Adam kuma iya cikin kakannin annabi Nuhu alaihi salam an fahimta annabi idris iya dab da annabi adam ba nisa tsakaninsu su ne iban fari-fari din ana gane ko an ce iya sama ta hudu haka mazan allah ya faɗa lokacin da ya je isra'i da mi'raji ya ce ya haɗu da annabi idris a sama ta hudu sun gaisa da shi annabi ɗan gatan allah duk wannan annabawan ba sai da mazan allah ya gaisa da kowa annabiwa ne a sama ta ɗaya annabiwa ne a sama ta biyu annabiwa ne a sama ta uku annabi annabi Musa shine a sama ta shida annabi Ibrahim a sama ta bakwai an fahimta kowanne yadda suka gaisa da manzala suka yi bayanai har ma da ya dawo sai annabi Musa yake ba shi shawara cewa ubangiji me yace wani umarni dora maka yace a ubangiji ya ce mu je mu dinga sallah sau 50 da ni da al'umma ta a dare da ni sallah 50 yace 50 yace irji' fas'al rabbika takfifa yace ka koma ka nemi sauki a gun Allah ina ganin sallah 50 ta muku yawa domin ni nayi nayi annabta kafin zuwanka kamar tsohon gwamna ne yake faɗa sabon gwamna ko kai a hankali ni ma fa da nayi gwamnan nan wallahi ka gani misali kaga yanzu kuma ba ni bane haka annabi Musa yake cewa manzara ka koma ka ce Allah ya sassauta ma ni na zauna da mutanen Bano Isra'il na sha wahala na yi jagoranci kafin ka zo koma ka nemi sauki mazan Allah ya koma ya ji wajen Allah Allah ya rage adadin sallar ko biyar ko goma ya sake dawowa da ya ce nawa aka rage ce kaza ce koma wannan suna muraja'a annabi Musa ya ce ko ba manzon Allah ya koma ya dawo har sai da sallah ta zama guda biyar a biyar din ma sai da annabi Musa ya ce ka koma ya rasulullah ka koma sai ce wallahi yanzu kunya nake ji kuma malamai suke cewa wallahi da ya koma da sai Allah ya rage domin manzan Allah bai taɓa roƙon Allah wai masa ba bai taɓa roƙon Allah abu Allah bai masa shi ba an bai mutu wannan daga nan ya ce ni hakan dai zan tafi Allah kunyar Allah nake ji daga nan ubangiji ya ce to ya zartar cewa al'ummarka da kai da su ku je ku dinga sallah sau biyar a dare da yini amma kuma wata ni'imar da jin daɗin sai Allah ya ce ladan sallan hamsin zan baku yanda aka wajabta mana a farko hamsin aka yi ta ragewa ta dawo biyar an ce in minyan kuma ladan sallah hamsin zaɓen domin mu ɗan gata ne domin adabin mu ɗan gata ne ba wanda suka samu wannan gatan idan ba mu albarkacin wa sallallahu alaihi wasallam kaga mun samu ta yi mama albarkacin sa wanda da duk ba sa yi mun samu cin ganima wanda duk annaba Allah bai halatar musu mun samu ta yi mama wanda duk annaba Allah bai halatar musu wannan ba duk abubuwa ya ce dama fuddiltu bi sittin alal anbiya manzo Allah ce sai da Allah ya ban doriyar abubuwa guda shida wanda bai taba biya wani annabi ba bai taba wa wani annabi ba abubuwa guda shida kuma duk abubuwan ga suna muna cin albarkacin su ana fahimta sai Allah ta'ala ke ce shi annabi Idris kana siddiqan nabiyya amma yawan gaskiya ne kuma annabi ne daga nan mai Allah ya ce game da shi ورفعناه مكانا عليا Allah ce wa rafa'anahu man ɗaukaka shi makanan aliyya zuwa ga bigire maɗaukaki da wannan lokacin muna an gane ko muna yawan almajiranta da ana ce ana rubuta wannan ko Wa rafa- muna yawan almajiranta da an sha samu rubuta wannan ayar wa rafa'anahu maka amma ba zan faɗa abin da nake yi huwa hayyun fi sama'ar rabi'a an ce shi annabi Idris iya nan a sama ta hudu haka malamin tafsiri yace hayyun fi sama'ir rabi'a aw sadisa an gane ko ya ya abudullah ma al malaika an ce yana bautan Allah tare da mala'iku amma da ƙarshe sai shi mai tafsiri ke cewa qultu innahu ma tamisul baqil anbiya amma da ƙarshe magana mafi shahara cewa shi ma ya koma ga Allah kamar yadda annabawa suka koma ga Allah liqawlihi ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mita fahumul khalidun ba mu sanya wani ɗan adam kafin ka da zai wanzu a duniya nan ba babu shi tunda ka tafi kowa ma sai ya tafi a fa'in midda yanzu ka koma ga Allah ya Rasulallah su kuma za su dawama ne babu tunda ka tafi kowa ma sai ya tafi sai dai in lokacin bai yi ba an fahimci wannan to wannan shine karshen abubuwan da malaika wani annabawa sai kuma irin yanda Allah ta'ala ya yi musu alƙawarin ni'ima da darajoji wanda wannan kuma za mu bari sai mako mai zuwa insha Allah za mu samu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma da tuntuban harshe Allah ta'ala ya ɗauke mana laifin Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu wani lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah da mu da su Allah ka sa aljanna ce mu komar mu Allah ka shirya mu da zuriyar mu Allah ka daura mu a tabaki madidici ya Allah ta'ala muna roƙonka da muna mai albarka Allah ƙaro mana da muna mai alkhairi mai albarka Allah ta'ala ka raba mu da fari da kwari duk abin da ya shiga gaban mu na matsalolin rayuwa Allah ka mana maganin su duk abin da muke fata gare ka na alkhairi Allah ka hada mu da shi ya Allah ta'ala muna roƙonka majinyatan mu da gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma ya Allah ta'ala ka kare mu da lafiya da imani ya Allah ta'ala muna roƙonka duk masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana masu neman tsarin wani abu a gunka ya Allah ta'ala ka tsare mu masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka dafa musu wannan masallaci jagororinsa tun daga limamai ladanai dattawan masallaci yan kwamiti da yan agajinmu duka muna musu don Allah ya saka kowa da alkhairi yanda ake ta aiki domin addinin Allah ya ci gaba domin da'awar musulunci ta yadu Allah kai wa kowa sakayya da aljanna Allah ta'ala muna roƙonka ƴan midiyar mu Allah ta'ala ka taimake su ka ƙara masa juriya da jajircewa game da wannan aiki na alkhairi Allah ta'ala muna roƙonka a ainihin wanda ya asasa wannan masallaci mai wannan gida Allah ya mai sakayya da alkhairi Allah ka dora shi a tafarki madidici ka hana shi aikata abin da ba daidai ba yatin masa Allah ta'ala ka ƙara mata lafiya da sauran marasa lafiyar mu kullum muna tare da mai martaba sarkin findiga mana masa don Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ƙara masa lafiya da sauran dattawan mu ga sunan da sauran masu taimaka wannan addini ga sunan duka Allah ta'ala ka biya kowa bukatun su na alkhairi yan kasuwa da suka baro kasuwancin su suka zo Allah ta'ala ka samu su albarkacin kasuwar su Allah ta'ala ka mai da kowa gidansa lafiya ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana Allah rammago eh kar ayi tuya manta da albasa arama ya ka taba na ai yawa arama muna addu'an Allah ya saka da alkhairi yawa hima ya gosu amma ita musamman shi ma Allah ya ji kan mahaifa Allah ya ƙara rayuwa albarka Allah ya ƙara ƙarfin tilawa da mu gaba daya wa subhanaka allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh